من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a muna daren asabar yau uku ne ga watan ramadan ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda kuma ya dace da 21 ga watan biyu hijirar miladiya 2026 ina gajiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 29 ko arama yau za mu tashi farkon aya ta 30 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'us sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda ɗaya kuma akwai saƙo guda ɗaya saƙo na farko shine kamar da muka yi kira shekaran jiya da mu da wasu daga cikin malamai a wannan gari a zuwa ga shi mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammad inuwa ya haya dangane da dokan mashin allah cikin rahaman shi ya saurari wannan kiran da aka mishi ya ƙara wannan doka a hau mashin har zuwa karfe 11 daga karfe 11 kuma a taka sayyada allahumma amin to wannan abin da ya yi kamar yadda muka yi kira ya amsa wannan muna ainihin jinjina masa Allah ta'ala ya ƙara wa gombe zaman lafiya ya sa kuma a gama mulki lafiya Allah azurta mu da shugabanni na gari ya zama wajibi a jinjina masa akan wannan ƙoƙari da ya yi su kuma jami'an tsaro muna kiransu da su ƙara sanya ido tunda an sanya wannan doka kuma an ƙara har zuwa ƙarfe sha ɗaya a ci gaba da sa ido dangane da ainihin masiyata masu ɓarna a gari ainihin muna kira ga su jami'an tsaro su kara akan kokarin da suke yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sai wanda ya rubuto tambaya guda ɗaya jiya yana tambaya ne akan cewar a mutumin da ya saba sunanin rawatif a rawatif wasu na filfili ne guda goma ko guda goma sha biyu bisa ga sabanin hadisi to daga ciki da akwai raka'a guda biyu da ake bayan sallar isha sai ce to yanzu ana sallar tarawihi ya zai wannan raka'a guda biyun nashi na bayan sallan isha to abinda malamai suka ce game da wannan shine ga wanda ya saba da waɗannan nafilfili a cikin dare da yini guda goma sha biyu ko guda goma idan aka zo irin wannan lokaci ana tarawihi da an gama isha ake farawa idan zai iya ana gama sallan isha kafin a fara ashen wannan zaman da ake sai ya nafilan shi raka'a biyu in dama al'adansa ne ya saba diman da'iman yana yi zaka ga musamman a haram akwai masu irin wannan musamman mutanen ahanaf ba sa wasa da waɗannan nafilfilin hatta nafilar tsakanin kiran sallah da kiran sallah za ga irin mutanen pakistan mutanen toki da an kira sallah za ka sun fara nafila ko da minti biyu suka samu sai sun kai hari ina fata an gane amma na neman lada yawwa ba na ta'addanci ba to sai aka ce mutum zai iya wannan bayan sallan isha kafin a fara sallan asham ko kuma babu laifi idan an gama sallan ashar din ka koma gida kai na filfilinka dan ya halatta yin nafila ko da bayan an yi sallan wutiri an gane ko cewa ba a wata nafila bayan an yi shafa'i da wutiri wannan ba gaskiya bane ba labari ne kawai na sha faɗa muku a nan a al'ada an saba da wannan maganan cewa matuƙar an yi shafa'i da wutiri an kulle sallah kenan wai babu sallah ke sallan asuba da rakatanul fajiri to wannan magana ce kawai ba ta da gurbi a shari'a an na taɓa faɗan cewar wani malami na jina cewa shekaru da yawa a kano ya ce gaya mana ya ce na daga cikin dalilin da ya sa aka hana shafa'i da wutiri sai in za ka kwanta saboda idan kai shafa'i da wutiri ka fita yawo saboda ƙarfin wutiri duk ƙwaron da ka tsallaka sai ya mutu kaga wucir ya fi isha karfi kenan ina fata an gane to wannan kawai tatsuniya ce ba babu wani nasi babu wani maganar magabata ma akan wannan maganar insha Allah kamar da na faɗa mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya yau za mu tashi a farkon aya ta talatin daidai insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yaral ladina kafaru shin waɗannan da suka kafurta ba sa ganin cewar annas samawati wal arda lalle sammai da kasai kana taratqan sun kasance a haɗe a wuri ɗaya a dunkule a cure a haɗe shine ratqan abin da yake sun manne da juna sai Allah ce fa huma sai muka raba su waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin sai muka halicci kowane abu mai rayuwa daga ruwa ja'ala anan bi ma'ana khalaqa wa khalaqana kulla shay'in hayyin min al-ma'i da min kalman ja'ala takan zo bi ma'anar khalaqa Allah ya ce mun halici duk wani abu wanda yake mai rai daga ruwa afala yu'minun shin ba za su yi imani ba wannan ayan malamai sun tattauna akan abin da wannan ayan take ainihin nufi waɗansu daga cikin malamai na wannan zamani musamman masu ƙur'an a modern science suna kafa hujja da wannan ayan wajen tabbatar da big bang theory ga waɗanda yake 'yan boko da suke sauraron mu sun san wannan theory din abinda suke cewa big bang theory in ka ɗora shi a skeli na addini zai rushe don sun ce sama da ƙasar nan gaba ɗaya a haɗe suke a dunkule kamar da wannan ayan ta faɗa wannan kuma ya faru ne sun ce 13.8 billion years wani shekara biliyan sha uku da miliyan ɗari takwas to wa ya gaya musu kawai ta zo mun jita ne ta zo mun jita kuma ta ƙurin ina fata kun gane ƙarya ne kawai wannan magana wani shekara biliyan goma sha uku da shekara miliyan ɗari takwas abin ya faru suka ce kuma ya faru ne wai kwasam wai da suna manne da sama da ƙasa a haɗe suke sai aka ji boom kawai sun dare to waye dara su ina fata an gane duk abin da ya faru akwai wanda ya farar da shi haka ne ko ba haka ba duk inda ba zai taɓa yiwuwa ba ka zo ka ga abinci a ajiye a cikin ɗaki ka ce ba wanda ya abincin nan zai yiwu dole akwai wanda ya yi ba za ka ga gida ba a tsaye ka ce ba wanda ya gina gidan nan yanzu ka ce masallacin nan kawai ganin shi aka yi kwatsam ba gina shi aka yi ba kasa wannan ba zai yi ba duk wani abu akwai asani'u asani'un duniya da lahira kuma huwallahu akwai mai yi akwai wanda ya kera abu akwai wanda ya fari abu to wanda ya fari kowa da komai shine Allah shi yasa mu ake kiran shi da badi'us samawati wal ardi shi albadi'u yana farar da abin da babu shi dan adam baya farar da komai ku gane wannan abin da kyau duk abin da ɗan adam ya yi wani abu ya ɗauka ya juya shi haka da ba haka ba yanzu wannan darduman da take shimfiɗa a nan wurin kamfanin da suka yi ta ai wani abu suka ɗauka suka mai da shi darduma wanda ya gina masallacin nan waɗansu ababe aka tara akwai yashi akwai siminti akwai ruwa akwai kaza haka da ba haka ba dole wani abu za ka ɗauka na allah ka mai da shi wani abu wanda ya kera mota waɗansu abubuwan allah ya ɗauka ya mai da shi wannan abun mota amma shi Allah daga babu sai ya samar da abu yasa ake cewa mai samar da akwai daga babu shine Allah ne kaɗai ke da wannan siffar to shi yasa big bang theory gaba ɗaya tana buƙatan a sake mata ainihin nazari dama wanda suka faɗi maganan ba su ma yi imani da Allah ba dan sun ce abun ya faru ne kwatsam babu wanda ya farar da shi sai suka ce ai kana taratikan sun kasance da a haɗe fafata huma sai muka raba su to karkashin wannan suka ce to wannan ayan tana kafa hujja wajen tabbatar da wancan tabbatar da wancan theory cewa gaskiya ne kenan to sai mu koma mu tambayi waɗanda Qur'ani ya sauka a gaban su haka ne ko ba haka ba mu ce da su wannan ayan da ta sauka menene ma'ananta musamman Abdullah bin Abbas Allah ƙara masa yadda shine turjamanul Qur'an wanda annabi masa addu'a ya Allah ka sanar da shi fiqihun addini ka sanar da shi kuma tafsirin Qur'ani. Abdullah bin Abbas Allah ƙara masa yadda Ibn Kasir ya kawo cikin tafsiri shi. Sufyan al-Thawri Ibn Masruq al-Thawri kenan an abihi an Ikrima qala Ikrima yace su Ibn Abbas an tambayi Abdullah bin Abbas al-layl wan naharu al-layl kana qabla an-nahari shin dare ne aka fara halitta kafin rana kafin yini ko yini aka fara halitta kafin dare aka tambayi Abdullah bin Abbas to ka san akwai wani abu kafin mu shiga akwai abin da sahabbai in suka faɗa in abin na da alaƙa da gaibu to ana ɗaukar shi hadithun musnad daga manzan Allah suka ji matukar sahabin bai shahara da ruwaya daga wurin ahbaru ahlul kitabi ba wanda suka musulunta in dai sahabi ya bada labarin gaibu ana ɗaukar shi hadithun ne musnad daga wurin annabi ji dan sahabbai ba sa ƙarya na daga cikin ma abun nan adala da sahabbai suke da shi a ƙa'idan ilimin hadisi da an ce ƙala haddasana wane to wane sai an san shi wane ne waye baban shi waye kakan shi ina aka haife shi waye malaman shi sai an san komai din shi kafin a karɓi hadisin ko kar a karɓa amma da an je kan sahabbai ba a bincika saboda me Allah ya ce masu gaskiya ne ya ce ulaika humus sadiquna ya ce radiyallahu anhu radu'an to ne bincike kuma za ka yi wannan shaidan da Allah ya ba su din ya sa su sahabbai ba a bincike a kansu ta abdullahi bin abbas da aka tambaye shi Allah ƙara masa yadda aka ce dare aka fara halitta kafin yini ko yini aka fara halitta kafin dare kala sai ce ara'aytu as-samawati wal arda hina kana tarataqan hal kana bainahuma illa zulma shin ba kusan cewa sama da ƙasa da sun kasance ratakan suna manne da juna ba idan har suna manne da juna ya zama babu yini kenan ba abin da ke ainihin faruwa in ba duhu ba karkashin wannan wani daga cikin magabata abdullahi bin dinar daga abdullahi bin umar anna rajulan atahu yas'aluhu an samawati wal ardi aka zo wajen abdullahi dan umar aka tambaye shi da aka tambaye shi aka ce da shi sama da ƙasa kana tare ta menene ma'anan wannan aya faqala ibn umara sai dan umar ya ce idhab ila hadha shaykh je ka wajen wancan malamin fas'alhu ka tambaye shi shi abdullahi bin umar shi aka tambaya menene ma'anan kana taratukan da ke cikin wannan aya sai shi ce a tafi wurin wancan malamin a tambaye shi sai nuna abdullahi bin abbas da aka je aka tambaye abdullahi bin abbas aka ce da shi me zaka ce game da kana taratukan qala ibn abbas na'am yace kanatis samawati ratakan la tumtiu asali abin da ake nufi da ratikan ba a ruwan sama gaba daya lokacin da Allah halicci duniya kwata-kwata ba a ruwan sama duk duniya gaba daya shine kana taratikan sai ce ita kuma ƙasa ta kasance la tambutu ba ta fidda tsirrai ba inda tsiro ki a duniya gaba daya ko ina inda abu sunan shi tsiro ne babu shi haka Allah halicci duniya babu tsiro a ƙasa sama kuma ba a ruwa shi ne ma'anan kana taratkan sun kasance a haɗe bi ma'ana a bushe ruwa bai sauka daga sama tsiro bai fita daga ƙasa har sai daga baya Allah ya ainihin fara sauko da ruwa ƙasa kuma aka ba ta izinin ta fitar da tsirrai tunda izini ake ba su ba su suke yi ba da kansu to karkashin wannan sai sha Abdullahi bin Umar ya ce lallai Abdullahi dan Abbas yana da abun mamaki yadda ya faɗan na haka abun yake ya ce da abdullahi bin umar abu kaɗan ya faɗa a shi abdullahi bin abbas da an masa tambaya ya ba da amsa da an masa tambaya ya ce abin da yake baya burge ni ya ce amma yau kan na sallama mishi ya ce na tabbatar da abin da yake da gaske ne shaidan abdullahi dan umar kenan to karkashin wannan ayan sai malamai suka ce abin da ake nufi kana tare ta kan fafatakana huma ba a ruwan sama ƙasa ba ta fidda tsirrai shine ma'anan kana tare ta kan fafatakana huma wannan fassarar sai tantawi a cikin tafsirin wasit ya ce shi ne fassarar da yake da goyon bayan maganganun magabata ya ce duk wani fassarar da ba wannan ba ya ce kame-kame ne ba za ka samu nassi ko asar daga sahabi ko daga tabi'i da ke da wannan fahimtar ba ina fata an gane domin akwai abin da ɗan adam ko kuma musulmi sanin shi ko rasin sanin shi ba zai amfanar da kai ba yanzu mai amfanin kasan shekara biliyan hamsin kaza ne ya faru ban gane ko kun gane ba sannan akwai wani abu da za ka ga sai a zo a ce yanzu kamar dutsen nan na bima ko dutsen liji sai a zo a ce an gano shekararsa biliyan talatin yanzu ala waye gano wannan abu ai wanda zai ce shekararsa biliyan talatin shine Allah dan shi ya halice shi haka kawai kama za ka zo ka kalle shi kai aune aune da na'ura ka ce mana shekarar shi biliyan talatin ba Allahumma amin to waɗansu ababen hasashe ne ba gaske ba ne ba ina fata an gane akwai wani malami da ya faɗi shekarun duniya ma kwanaki eh sai na tambayi shi malamin na ce malam ya aka aka gano shekarun duniya sai ce wai tura ne suka bincike a canada da mexico an samu wani dutse an je lab na ce da allah malam kai kake wannan magana sunan ka malam ka san aya ka san hadisi ka yadda wai an je Canada da Mexico an dauko wani dutse an je lab an gwada an gano shekarun dutsen sai aka determine shekarun duniya ina fata an gane duk ire-iren waɗannan ababe ne kawai ba su da amfani la yadurru wa la yanfa'u sanin su ba zai amfanar da kai ba rashin sanin su ma ba zai cutar da kai ba kana taratakan fafata kana huma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ya ce duk wani abu mai rai mun halicce shi ne daga ruwa alhayu abin da ke motsi kenan da mutane da dabbobi da ƙwari za ka samu duk abin da aka halitta al'asar akwai saduwa tsakanin mace da namiji gaba har dabbobi har ƙwari komai wannan ma'un da ake nufin ɗin shine na saduwa tsakanin mace da namiji shi yasa ake cewa Allah shi ya halitta kuma shi zai bada labarin yadda ya halitta shi ina fata an gane sannan suka ce wani abu da ke da ban mamaki game da ruwa in ka duba kusan galibin abin da ke duniya yana bukatar ruwa ka sani ko baka sani ba duk abin da ke rayuwa a duniya sai ga yana bukatar ruwa ka sani ko baka sani ba to shi sa Allah ce duk wani abu da ke da rai mun halicce shi ne daga ruwa a fala yu'minun shi dan adam ba zai imani ba ya sallama wa Allah cikin yadda yake zartar da abubuwan shi Allah sai ya ce waje Allah fil ardi rawasiya mun sanya turaku manya manyan duwatsu a wannan kasan su zamto suna rike da ita kasa din an tami da bihim dan kar ta yi rangaji da mutane kar ta yi tangal tangal duwatsun nan da ke duniya duk da kake gani Allah ya sanya su ne dan su rike kasa a lokacin da Allah shimfiɗa kasa sai tana girgiza ba ta tsaya wuri ɗaya ba Allah sai sanya duwatsu sai suka rike ta abinda bincike fai tabbatar duk wani dutse da ka gani a duniya komai tsayin shi to abinda ke kasan shafi abinda ke saman tsayi kun fahimci magana duk tsayin dutse a sama to kasan shi kuma ya fi tsayi abinda ke karkashin kasa ya fi abinda ke waje girma saboda me saboda turaku ne Allah ya kafa su ne su rike ita wannan kasan inda Allah zai tsebe duwatsun nan yadda ka san kwale-kwale na tangal-tangal cikin ruwa cikin kogi ya kifar da mutane haka wannan kasan za ta mana in ba Allah ba zai shirya wannan abu shi yasa hatta dutsen himilaya da ke indiya da ce gani ya fi kowanne tsayi a duniya to abin da ke kasan shafi abin da ke saman shi tsayi dutsen uhud da ke madina duk tsayin da yake da shi na kilomitas da yawa da ya tafi to tsayin shi da ke kasan nan ya fi wanda yake waje kuma duk inda dutse yake wannan muttafaqun alaihi Allah ya ce mun sanya su zamo rawasiya wato turaku an tami da bihin an inna ali Allah tami da bihin a ƙur'ani an takan zo da ma'anar li Allah Allah ce allazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina in yakun ganiyyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu ali Allah ta'dilu kenan ya sake yake cewa ولا جرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا بمعنى لألا تعتدوا يساك فداك رشان سورة النساء يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم duk wannan an ɗin ma'anar shi Allah ina fata an gane to a nan abin da Allah ke nufi an tami da bihim mun sanya duwatsu ne don karkasa ya zanto tana yawo da mutane tana tangal-tangal da su waja'alna fiha fijajan Allah ce mun sanya fijaj jami'in na alfajju hanya da ke tsakanin dutse da dutse mun sanya ainihin fijajan waɗansu hanyoyi subulan su zamo hanya da mutane za su dinga bi la'allahum yahtadun dan mutane su shirya su gane hanya domin tafiya wato yana da abun mamaki dan adam Allah ba shi ilimi tun babu waɗannan titunan ana tafiya mutum zai tashi tun daga nan har mali kuma babu kwalta ina fata an gane yaya mutanen da suke gane hanya mutum ya tashi tun daga nan har makka ko babu wannan kwalta din balle ya ci an masa kwalta din da yake bi ta yaya suke gane hanya kowace al'umma a zamanin ta akwai abin da Allah sanya mata da shi take gane hanya kafin a yi hanya daga nan zuwa Kano ana tafiya tun da a ƙasa daga nan zuwa Kano kwana goma ake ba yawa an gane ko Allah ji kan alhaji shehu UTC ni da shi baki da baki muka yi magana ya ce min suna zuwa Kano a kwana goma da kafa kwanan nan ya rasu dan gombe ne ya ce suna tashi daga gombe zuwa Kano kwana goma a cikin nutsuwa ba tare da sun bata lokaci ba ya kamata matasa a fara gwadawa Allahumma amin to kaga ire-iren waɗannan da mutane za ka daga nan zuwa kwami zuwa kwanan duk da kafa ake zuwa ke sa mutanen suke da lafiya amma yanzu nan da bakin kuro sai ka hauna fim kaga dole a samu matsala Allah ya ce ya yi wannan ne da ya sanya mana hanyoyi da za mu gane hanya da su saboda me saboda kawai rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Na'am, kafin nan wannan ayar da mu karanta na farko akwai hadisai guda biyu da ya kamata mu karanta. Imamu Ibn Abi Hatim ya fidda wani hadisi a cikin tafsirin shi daga babban sahabi Abu Huraira Allah ƙara masa yadda hadisi na Hasanul Lighairihi annahu qala yace ya nabiyallahi ya annabin Allah iz ra'ai idza ra'aituka qarrat aini yace idan na ganka sai nayi farin ciki ya ce duk lokacin da nake cikin damuwa haka sahabbai suke idan sahabi na cikin damuwa a gida sai ya taho ga manzan Allah alaihi salatu wassalam da ya ga annabi kawai sai ya ji farin ciki duk bakin cikin kawai sai ya yi ala manzan Allah ba wasa bane ba wallahi kana ganin annabi ganin shin kaɗai sai ka ji bakin ciki ya tafi yanzu ko madina ka duba da ka shiga masallacin madina sai ka doni farin ciki a ranka saboda annabi na kwance a wurin Allah kai duk wanda bai je ba wanda ya je Allah ƙara mai da shi Allahumma amin to sai yake cewa idza ra'aytuka qarrat aini idan na ganka sai ne farin ciki wa tabat nafsi sannan kuma raina ya ƙara yin daɗi sai ce fa anbi'ni ya manzan Allah ka bani labari fa akhbirni ka bani labari an kulli shay'in dangane da dukkan komai ka zo ni tambaya in ba annabi ba wai zai amsa wannan abu wai a bashi labari an kulli shay'in dangane da dukkan komai kala sai ya ce kullu shay'in khuliqa min ma'in dukkan komai an halicce shi ne daga ruwa ya amsa ko bai amsa ba shi yasa annabi yana amsa tambaya komai girmanta a cikin kalma guda daya cikin jumla daya sai amsa ma tambaya yanzu kaga in aka ce da kai ba ni labari dangane da dukkan komai da ina zaka fara da kasuwa ko da gona ko da siyasa ko da matsalar yanki dinabin ko da apc ko da adc sai ka rasa ma da wanne za ka fara ko da matsalar cikin gida to shi annabi in ka mishi tambayan sai ya baka amsa kwaya ɗaya aka ce an bi ini an kulli shay'in ba an kulli shay'in ba ni labarin komai yace kulli shay'in kulika min ma'in koman da kake so ka ji labarin shi an halice shi daga ruwa shikenan ya bashi amsa alaihi salatu wassalam sannan imam ahmad dan hanbal shi ma fidda wani hadisi daga abu huraira Allah kara masa yadda ya sake wa annabi irin wannan tambayar yace an bi ini an amrin ka bani labari dangane da wani abu idza amiltu bihi dakhaltul jannata wanda idan na aikata wannan abun zan shiga aljanna kala sai annabi ce da shi afshi salama ka yaɗa sallama na daga cikin abin da ke sa Allah ya so mutane a dinga yaɗa sallama tsakanin mu da juna ita sallaman nan addu'a ce ka ce ni assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata a kanka shi ma ce wa alaikumus salam addu'a kuke wa juna sannan faɗan kuma lada goma goma da an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi lada ashirin in ka ƙara wa barakatuhu lada talatin in banda musulunci na za ka samu wannan shi yasa musuluncin da wanda kake so da wanda baka so da wanda kake jin haushi da wanda kowa ka bi sallama yana ma rage gaba ko gaba kuke da mutum ba kwa magana ran da ya ma sallama sai ka dan ji wani ina fata an gane matsalar shine kowa so yake ɗaya ya fara magana Eh, ni ba zan fara ba shi ɗaya ya fara magana to shi yasa malamai suka ka halatta ka je ka yi ƙarya a wannan lokacin ka ce ai wane ɗazu na je mun tattauna da shi yana da na sani abin da shiga tsakanin ku so yake ma ku shida ku fara magana sai wancan shi ma ka je ka gaya masa irin wannan dissenting to idan an haɗu yanzu kowa gani yake kowa ne ya bada hakuri an gane ko to irin wannan ƙarayin ta halatta akwai lada kuma a cikinta sannan ita sallama mata da maza duk ya halatta su yi babu laifi dan mace ka santa ka mata sallama ko ita ma an ta san ka ta ma sallama amma ban da canja murya ina fata an gane kai sallaman babu ta jiwidi yawwa afshin salama bainakum sannan hatta wanda ba musulmi ba kirista halal ne a mai sallama kusan wannan abin da kyau hatta kirista halal ne ka ce mishi assalamu alaikum in yama sallama halal ne ka amsa hadisin da ake kafa hujja da shi annabi ya ce la tabda ul yahudu bis salam wannan hadisin ana fassara shi ne a kan kuskure yahudawan madina idan suka haɗu da sahabbai ya ce assalamu alaikum ba assalamu alaikum ba ina fata an gane sai annabi ce idan kun haɗu da su kar ku fara musu sallama sannan kar ku ba su hanya ku tsaya tsakiyar hanya sai da su su masa abu na uku in sun muku sallaman ku ce wa alaikum dan ba ku san ba assalamu suka ce ko assamu sai annabi ce ku ce wa alaikum amma in sun ce assalamu alaikum kuma ku ce wa alaikum assalam ya faɗi wancan saboda lokacin zaman doya da manja ake zaman rikici da gaba sai su yi sallama amma zagi suke ina fata an gane wannan shine abin da wancan hadisin ke nufi amma in ana zaune lafiya kirista ma sallama assalamu alaikum halal ne ka ce wa alaikum assalam wannan abinci idan Allah ya karba musulunta zai yi kun fahimci wannan abin da kyau Allah ya Allahumma amin ya ce afshi salama wa ta'imi ta'ama ku ciyar da abinci ciyar da abinci ake so a yi musamman a lokacin da ake cikin yunwa Allah ce a uti amun fi yomin zi masgabati ciyar da abinci lokacin da ake tsananin yunwa ka ga ana tsananin yunwa a wannan azumin ka sau qur'ani kana raba mutane ni na kasa gane wannan yaren wallahi qur'ani alhamdulillah duk masallaci muna da qur'ani sannan mutum na jin yunwa wani qur'ani zai karanta maka ya fahimta ka sai masara da shinkafa muke so ba qur'anan ka ba qur'ane muna da shi a gida muna da shi a masallatai sun ishe mu ba a karanta su ma ga suna a kowane masallatai qur'ane sun kura suke yi yanzu ai wa'azi a koma a karanta amma madadin sababbi a so shinkafa da masara a ba mutane Allahumma amin wallahi masu kuɗi na abin da suke ba sa kyautawa haka wani kira ne aka rama kalla an sai qur'ani na cika rike qur'ani ka in an sai shinkafa ka kira ni in kana son mutum ɗari akwai wanda zan kawo maka bayan ka kawo min ba amma akwai mabukata to abin da ke akwai shine sai mu bar abin da ake bukata mu yi abin da ba shi ake bukata ba a lokaci kun fahimci wani abin da kyau kaga mutum ya kashe 4 biliyan yana gina masallaci yanzu akwai wani a yamma yamman nan ya ware 4 biliyan yana gina masallaci yanzu dan Allah in ya ware biliyan ɗaya ya ba su babanci ne du mutum nawa za a musuluntar na rantse da Allah wannan aikin ya fi gina masallacin da zai ana zuwa a musuluntar da mutane ana neman wa zai zauna a wannan ƙauyen ya karantar da su fatiha alamtara zuwa nasi ya karantar da su ahalari ya karantar da su arba'una hadis an rasa akwai wanda ya ce a bashi albashin dubu hamsin kawai zai ji shi an rasa mai kudin da zai bayar amma sai ya zo na gina masallacin 4 biliyan a ta haɗa malamai rigima wajen wasa a ba shugabanci ina fata an gane son zuciya ne kawai abin su suna abin da so ga dama ne ba abin da Allah ke so ba an ce duk wanda ya gina masallaci za a gina masa gida aljanna wa ya gaya maka da kuɗin haramun din za a gina ma gina aljanna Allah sauwaje Allah ya ce wa ta yi ta'ama a ciyar da abinci haka annabi ya ce wa ta yi ta'ama a ciyar da abinci in ji manzan Allah alaihi salatu wa salamu wasilil arham a dinga sadar da zumunci in ji manzan Allah alaihi salatu wa salam sannan sadar da zumunci kuma fa kar kawai ka dinga zuwa kana gaida mutane ina fata an gane ba wai kawai ka je kana ta gaida yan uwanka a a dinga samun alat shi ne asalin zumunci kenan akwai wani yake gaya min yana suna da wasu yan uwa guda biyu kuma kowanne miloniya ne ɗayan akwai zumunci sai ya kaɗan wata zo ya gaida su a yi hire tashi da bi ya ce ɗaya kuma sai ya wata uku bai zo ba amma kawai sai ya buga maka waya wane lala a kamin da akawun nan baka sai ka ji dubu hamsin sai ka ji dubu ɗari ƙyararren ka duba yanzu wanne ne zumunci a ciki to haƙiƙa Allahumma amin ba sai ya zo ba ya aiko da ɗan saƙo ina fata an gane suka ce wai zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri-wuri wannan abin da za ka ba su ya fi faranta musu rai ba ka zo da ƙatuwar mota da galila ba ina ruwansu da motar suna fama da ta kansu allah ya ce da wasilil arhama a sadar da zumunci zumuncin kafa da zumuncin aljihu zumunci guda biyu wasilil arhama in ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallama a sadar da zumunci na kafa a sadar da zumunci kuma na aljihu wa qum bil laili wan nasu niyamu annabi ce kai sallah cikin dare a lokacin mutane suna bacci tadkhulul jannata bi salamin zaka shiga aljanna cikin aminci sai abu hurairah yace fa anbi'ni an kulli shay'in to na ji wannan ba ni labari dangane da dukkan komai qala sai annabi yace kullu shay'in kulika min ma'i komai an halice shi ne daga ruwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka karanta ayin gaba ko Allah sai ya ce wa ja'alna sama'a mun halicci sama muka sanya ta ta zanto saqafan wato rufi ita saman nan kamar rumfa ce mahfuzan abun kiyayewa a wata a'awa fasaran Imam Qatada yace marfu'an wato abun daukakawa ita wannan saman Allah ya halicce ta ta zamo saqafan wato kamar rumfa ne sai sa Allah faɗa cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa afalam yanzuru ila sama'i kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj shin ba za su yi duba ba zuwa ga wannan sama da take saman su kaifa banainaha ta yaya muka ainihin gina ta ta yaya muka ainihin kera ta wa zayyanaha muka kuma kawata ta da taurari idan ana cikin duhun dare dan Allah ka kalli sama a lokacin da taurari suka fito sai ga ta zama abun sha'awa ke Allah ce wa zayyana ha mun kawata sama bi ma'ana kawata ta da taurari yace wa zayyana sama a duniya bi masabiha mun kawata wannan saman da waɗansu fitilu fitilun fa su ne mai su ne taurari a cikin duhun dare ko kana gari idan kana wurin da babu wuta kana irin anguwan da ba sola na kan titi din nan inda sola bai je musu ba an gane ko yan nefa kuma sun hana su wuta idan ka kalli sama za ka ga taurari amma in akwai sola ya cika muku anguwa ba za ka ga wannan zayyan na haɗin ba to ko kuma kana jeji ko kana ƙauye idan ka kalli sama sai ka ga taurarin abun sha'awa shi da Allah ce wa zayyanna ha mun kawata saman wa malaha min furuj saman ba ta yaudani tsagu tsagu wanda za a je a gyara yanda sama take tunda Allah halicce ta babu ran da aka ce wani guya tsage an ji ana gyarawa ko akwai wanda ya taba gani shine wa mala hamin furujin Allah ya ce mun halicce ta mun ainihin kawata ta babu wani nakasun da saman ke da shi ba taɓa hawa sama wai don a gyara wani guna likin ba ya ce wal arda farashnaha ƙasa mun shimfiɗa ta ya ce fa ni'imal mahiduna madalla da masu shimfiɗawa Allah kenan shi yasa da turawa suka ce sun yi bincike sun gano cewa ai ƙasa tana ainihin faɗaɗa tana buɗewa wannan duniyar da muke ciki tana ƙara faɗi kullum wato kamar balon-balonci aka kashe biliyoyin dala a wannan binciken sai Allah yake sai musulmai suka ce da su ai tuni Allah ba da labarin wannan abu Allah ce wasu ma'a bane na habi aidin wa inna la musi'una mu muka halicci wannan saman bi aidin da hannayenmu na iko na kuduran ubangiji wa inna la musi'una mu ne masu yalwatawa kuma mu muke faɗaɗa ta ke sa a kullum duniya ƙara faɗi take yi amma kai ba za ka gane ba ke sa har abada ba za a cika wannan duniyan ba ke sa wai a ce wai a kashe mutane saboda mutanen duniya sun yi yawa wannan hauka ne wa ya gaya maka mutane sun yawa a duniya har yau babu wani jihar da suka cika filin wannan jihar ko akwai ko ɗaya bisa goma shi ba a cika ba jejin da yake kowane gari ya fi gine-ginen wannan garin yawa da za ka ce mutane sun yawa har ma ka ce ya kamata a rage 2 biliyan abinda united nations suka ce kenan yawan mutane biliyan takwas sun yawa a kashe 2 biliyan shine sai a ta aiko muku guba kuna ci kuna mutuwa da cututtuka marasa kan gado da yaƙe-yaƙe wadu a rage yawan mutane ne ai su a lissafin su ana son ai duniya a mata family planning kafirci kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasu ma a bani na habi aidin wa inna la musi'una sai ce wal arda madadina ha wannan ƙasan mun shimfiɗa ta wa alƙaina fi hara wasiya muka kuma jefa duwatsu a kanta wa ambatna fiha min kulli zaujin bahiji sannan muka ainihin tsirar da dukkanin wani nau'i na tsiro ya zamo kala biyu kuma mai banƙayi a ƙarshe dai Allah ce tafsiratan wa zikira da kulli abdin muni duk da ya ce rizqan lil ibadi kafin wannan aya duk wannan abin da Allah ya faya ne arziki saboda bayi ya shimfida ƙasa ya fidda tsirai ya fito da bishiyoyi ya sanya albarkatun ƙasa da man fetur da gol da wa duka ya zuba ya ce rizkan lil ibadi arziki ne saboda ku bayi ku ci ku more kuma ku bauta mini ku yi amfani da arziki na amma ku gode mini ya ce wa ahayna bihi baldatan maitan muka raye dukkanin wata ƙasa da ta mutu idan muka saukar da ruwa kai ka dubi yadda ƙasa za ta bushe duk ciyayi su koma sun bata da an yi ruwa ɗaya biyu uku sai ga sun tsoro kaga ko ina koma kore shar abin sha'awa Allah sai ce kazalikal khuruji kama haka fita daga cikin kaburbura kuma yi yanda ciyayi suka mutu Allah ya sauko da ruwa suka tashi haka tashi ran tashin kiyama yake kaga ana ta fita daga cikin ƙasa kawai Allah sai ce tafsiratan duk wannan bayanin da nake muku ya zamo izina ya zamo kuna gani amma gani na zuci ba gani na kwayan gido ba sai ce wa zikira kuma wa'azi ne li kulli abdin munib ga dukkanin wani bawa wanda ke mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ce waje Allah sama sakafan mahafuza mun sanya wannan saman ta zama rufi mahfuzan abar tsarewa abar kiyayewa wa hum an ayati hamuridun amma kash su kafurai dangane da wa'azin da ke cikin sama dangane da ababen da Allah ya tsara dan wa'azi ayoyin ita saman karan kanta ba sa daukan izina mu'riduna suna kau da kai suna kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون Allah ce huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara Allah shi ya halicci dare da yini halittan dare da yini yana da abun mamaki kaga ana cikin yini dare ya zo ya wuce yini ya sake dawowa kullum haka ake babu ran da wani ya tsaya bai zo shi ba babu ran da aka ce dare ana gyara har yanzu ana jira muni charko charko dare yazo ya taɓa faruwa abadan babu ran da muna cikin dare gari ya ke waye saboda ana gyara rana bata iso ba ta ɓace a hanya akwai da taɓa ganin wannan abu saboda Allah ne mai saharawa duk abin da Allah ke sarrafa shi ba a samun matsala duk da aka ga an samu cikas dan adam ke kula da wannan abu kuma dan adam duk abin da zai yi wata ran sai an samu matsala yana so ko baya so to Allah sai ya ce huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara Allah shi halicci dare ya halicci ni wa shamsa wal qamara ya halicci rana ya halicci wata kullum fi falakin yasbahun kowanne daga cikin waɗannan guda biyu yana iyo yana linkaya a cikin falakin shi babu wanda ke shiga aikin wani Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahuna kowanne yana aiki ne gwargwadon abin da Allah ya sa shi dare ba ya shiga aikin rana haka rana ba ta shiga aikin dare kowanne ya tsaya inda Allah tsaye da shi idan Allah ya ce yau yini za ka yi awa kaza da minti kaza ko minti ɗaya ba zai ƙara ba idan ya ce dare na baka kai awa kaza da minti kaza ko sakan ɗaya ba zai ƙara ba shine kullum fi falakin yasbahuna ba wanda ke shiga aikin wani amma duk da waɗannan abubuwan sai Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun ga ayoyi nan suna ta wucewa ta kansu dare da yini a cikin sammai da kasai amma mutane ba sa daukar izina ba sa daukar wa'azi akwai wani daga cikin magabata ya ba da wani labari a cikin wani littafi da ya rubuta a tafakkur wal i'tibar wato tunani da kuma daukar izina da daukar wa'azi ibn abin duniya kenan a cike ba da labari cewa a lokacin da yahudawa suka tsaya suka rike Allah subhanahu wa ta'ala suke wa Allah riko na gaske ba riko na wasa ba to an kai matakin da idan ba yahude ya yi ibada ya yi ibada ya yi ibada to abin da zai faru shi ne da mu ya haka batiri ne dauke ba Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da Yahuda suke mishi da'a suke masa biyayya an kai matakin da idan bai hude ya zamo na Allah idan yana tafiya sai ka gajimare yana masa ainihin lema gajimare na masa umbrella wato daga cikin manya-manyan waliyan Yahudawa daga cikin karaman da Allah ya basu za ka ga gajimare in ana rana in dai malamin bai hude ne kuma malami na Allah a lokacin sai ga jimare na bi shi yana ba shi kariya daga zafin rana to sai aka samu wani yana ibada tsawon shekaru talatin yana bauta wa Allah dare da yini a cikin shekaru talatin din nan shi bai taɓa garan daga jimare ya zo yana bi shi ba ban gane ko kun gane ba shi ya sa in ka zama waliyi alamun da suke ganewa da shi a lokacin addinin su ba a yanzu ba shine a ga gajimare na bin mutum to sai wannan mutum ya gashi tsawon shekaru talatin gajimare bai zo yana masa umbrella ba bai zo yana masa rumfa ba sai ya je samu mahaifiyarsa ya ce ya mahaifiyata akwai abin da ke damuna ya ce tsawon shekaru talatin ina bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma na ban ga gajimare ya zo yana bin rumfa ba sai ta mishi tambaya guda biyu ko tambaya guda uku tambayan farko ta ce a cikin shekara talatin din nan ka tuna ba kai sabon Allah ba ya ce rantse da Allah bai taba saba wa Allah ba cikin shekara talatin kun ji abin abin mamaki ko an yi bayan Allah irin wannan an yi wanda ya shekara hamsin cur bai taba rasa kabbaran harama a masallaci ba kuma a masallacin madina ba masallacin ƙauyensu ba a masallacin annabi alaihi salatu shekara hamsin ya ce ban taɓa rasa kabbaran harama ba kai ka taɓa yin wata hamsin to an yi ire-iren waɗannan magabata na ƙwarai ɗin ke yasa akwai wani program da na yi a yau da safe a sakkwato ne ba anan ba amma ba na je ba ne ba yawwa zamanin social media ne da abubuwan intanet na kawo kissoshin wasu bayin Allah na gari game da alkur'ani mai girma idan ka ji abin zai baka mamaki sai mun samu wata gaba gaba sai mu kawo bari mu tsaya akan wannan sai shi ya ce mata ya rantse da Allah shekaru talatin bai taɓa sabon Allah ba sai ta ce to ka tina ko dai ka taɓa niyyan za ka yi sai ka fasa kaka idan ka yi niyyan sabo sai ka fasa ma lada za a baka da nassin hadisi annabi ya ce in ka yi niyyan aikata sabo sai ka fasa ba ka yi ba za a baka cikakken lada amma na fa idan ka bari dan Allah ne ku gane wannan abin da kyau ka zo ka yi kulla niyya za ka saba wa Allah sai tsoron Allah ya hana ka amma ka kulla niyyan za ka yi wani barna ka zo ka ga ɗan sanda sai ka fasa akwai lada ba lada da za ka samu to ka daina abin dan Allah ake nufi sai da ce to baka taɓa niyyan sabo ba sai ka fasa ko da dan Allah ne ya ce na rantse da Allah ban taɓa ma niyyan sabon ba balle in fasa zuciyan ta narke ne kawai bayan Allah na gari kenan sai ta ce da shi to ka tina ko dai ka taɓa kallon dare ka kalli taurari ka kalli yadda Allah halicci sama da yadda ya halicci ƙasa da duwatsu da yadda gajimare yake da saukar ruwan sama da halittar ɗan adam baka tsaya kayi nazari kayi nazari ka jinjina wa Allah ba ka ce a gaishe ka Allah ya ce kai ina tunanin nan ka akwai matsala ta ce to wannan shine dalili wannan abin su a wurin su laifi ne wai shi yasa bai samu daraja na waliyai ba a lokacin laifin da kadai yayi bai tafakkuri ba da Allah ta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi to bai shiga cikin wannan ulil albabi din ba Allah ce allazi ne yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar ayi tafakkuri dangane da yanda Allah halicci sama da ƙasa kace subhanaka a gaishe ka Allah ka ga yanda jirgi ke tashi dole ka ce subhanallahi ka ga yadda ake ɗaukan ciki a haihu dole ka ce a gaishe ka Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarƙashin wannan ya zanto wajibi ne a matsayin mutum na musulmi ya dinga tafakkuri dangane da halittun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ne وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ba mu sanya wa ma ja'anna li basharin min qablika kafin kai ba mu sanya ba wani dan adam ba al-khulda tabbata a ban kasa dan Allah na magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin rahama zababben zababbo tataccen tatattu Allah ya ce da shi wa ma ja'anna li basharin min qablika al-khulda kafin kaifa babu wani mutum babu wani bashar wani ɗa da mace ta haifa wanda muka ba shi rayuwa ta dindindin babu wannan da wannan ne malamai suka ce rajihin kauli duk malamin da ya ce annabi khidir yana raye wannan maganan ba gaskiya bane ba babu wani ɗan adam da yake ainihin tabbata kowa ya sai ya mutu ina fata an gane karkashin wannan da Allah ya ce ma ja'alna li basharin min qablikal khulda yana lallashin manzon Allah ne alaihi salatu wassalam saboda me kafare na so ya mutu yahudawa na so ya mutu musulmai ma na so ya mutu Allah ce ma ja'alna li basharin min qablikal khul ba mu sanya wani dan adam ba kafin kai tabbata kowa ma sai mutu innaka mayitun wa innahum mayituna kai din zaka koma ga Allah haka su ma za su koma ga Allah e innaka mayitun manzan Allah zaka dawo gare ni wa innahum mayituna su kuma za su yi mushe ina fata an gane wannan shine fassaranta innaka mayyitun kai zaka yi wafati ka dawo gare ni alaihi salatu wassalam wa innahum mayyituna so kuma za su yi mutuwar mushe thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna to karkashin wannan ayan babu wanda zai rayu har wani mai baiti yake cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut yace fatilka sabilu lasu fiha bi auhadi wasu na ta burin na mutu na mutu na mutu yace to sai me idan na mutu ai ba ni ne farau ba mutum miliyan nawa suka mutu kafin ni zan mutu kuma za ku mutu yasa masu kashe mutane inda sun yi haƙuri wanda ka kashe fa zai mutu ina fata an gane da ka kashe shi da kada kashe a ranar ma zai mutu kusan wani abun tsoro duk wanda ka kashe shi a ranar da ma zai mutu kai karisawa kai kuma ka yabo bala'i da ka haƙura ma to zai mutu wannan shine hatsarin kisan kai duk wanda ka kashe wallahi a ranar da ma zai mutu to sai ka kashe shi ka yabo bala'i kuma Allah ya ce afa in mitta yau idan kai din ka mutu fahumul khaliduna su za su zo a ban ƙasa ne su ma mutuwa za su yi Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai mutuwa ce shi yasa bahaushe ce mai ɗanɗanan mutuwa ce akwai bambanci tsakanin za'iqatul maut a ce wai za ta ɗanɗani mutuwa wannan a hausa kenan amma a larabci mai ɗanɗanan mutuwa ne akwai ismul fa'il akwai kuma fa'il domin in aka ce wane yana abu kaza ya sha bamban da wane mai abu kaza ne ina fata an gane a ce wane yana karatu ya sha bamban da wane makaranci ne wanne ya fi wani makaranci don shi karatun ya zama siffan shi ma ya zama gangaren kenan sai a ce makaranci ne wannan amma yana karatu kila yana neman hadda ne faɗi tashi kenan amma wane makaranci ne ƙarshen magana kenan to sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ai wa ta riga ta dandane mutuwa an gama kawai ba wa za ta dandana bane ma mutuwa masu fanta ne ke ce wa nabalukum bil khairi wa sharri fitina Allah ce muna jarraban ku da alkhairi da sharri kowanne jarrabawa ne alkhairi yakan zama jarrabawa haka sharri yakan zama jarrabawa lafiya jarrabawa ce rashin lafiya ma jarrabawa ce ina fata an gane kowace in Allah ya ɗora maka ya jarrabe ka idan ya baka lafiya shin za ka yi amfani da lafiyan ka gode mishi ka bauta masa ko za ka yi sabo idan ya ɗora maka rashin lafiya nan ma Allah zai ga cewar za ka yi haƙuri ka nemi lada a wurin shi ko ba za ka yi ba ke sa Imran bin Hussein daga cikin sahabbai shi da ya fahimci wannan da Allah ya ɗora masa rashin lafiya idan cuta ta yi cuta sai ce alhamdulillah alhamdulillah kullum abin da yake faɗa kenan ba shi da zikiri sai alhamdulillah mala'iku suka ce ya Allah ga bawanka nan ka ɗora masa rashin lafiya ba abin da ke cewa sai alhamdulillah ka ba mu dama mu je mu gaida shi mana mala'iku suka yi tawaga suka zo gidan shi suka yi hannu da hannu da shi assalamu alaika amran bin husayn cewa alaikum assalam bai san mala'iku bane ba sai annabi ne ba da labari ya ce da za ku yi haƙuri irin nashi kowa sai mala'ika ya zo gaida shi to shi sa duk abin da Allah ya ɗora maka jarrabawa ne arziki jarrabawa ne talauci ma jarrabawa ne ina fata an gane ɗaukaka jarrabawa ce rashin ɗaukaka ma jarrabawa ce kowanne akwai amfani akwai akasin haka malamai suka ce abu ɗaya ne wanda shi gaba ɗayansa sharri ne babu alheri a cikin shi shi ne jahilci ina fata an gane duk abin da Allah ya halitta karka ce jahilci jarabawa ne ku a shi sharri ne gaba ɗin shi ku fahimci wannan abin da kyau ilimi jarabawa ne in kai amfani da shi ka shiga aljanna aka sai ko baka shiga wuta amma shi jahilci shi bala'i ne shi ba ba ta inda zai amfane ka duniya da lahira to Allah ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna sai Allah ya ce wa ilaina turja'un zuwa gare mu za ku dawo wannan ayan ta maimaito a Qur'ani har a wurare guda uku na farko cikin Ali Imran kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawn ujrukum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai anan wurin kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un sai can ɗaya a cikin suratu ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un a wuri uku suka maimaita cikin alqur'ani mai girma to waɗannan ayoyin da waɗansu bayanai game da su sai Allah kai mu gobe sai ɗan media sun ce lokaci ya ƙare akwai bayanai da yawa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da maganganun magabata da hadisai da za mu karanto insha Allah da waɗansu baitoci mana larabci amma sai Allah kai mu gobe abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah